أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نازل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والجلال العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اغفري لنا بهذا المحضر والتعب في بنظرة الذات لنا بالصبر قال الشيخ العربي ابن السائب رضي الله عنه يجي ومرادنا أقول لهم من كون التربية في هذه الطريقة في هذه الطريقة abin da muka zama wata miya a wannan dariƙa ta mutu tijjaniya haliyatar aliltizamin halwati wal iltizali anin nasi wa nahu zalika haliyatar zama wata dariƙa mawafin cewa aliltizamin halwati daga lizimta halwa cewa ne za ka tarbiya sai ka kaɗa komi ka shige cikin ɗaki ko masallaci ba fahimta ko ina sai da rura ta dan adam wani itizal anan nasa da nisantan mutane wani hau zalika da makamanci haka mimma fi tashdidun ala nafsi wa tadayyiqu daga abin da ke akwai tsananta marai da kuntata marai to a tijjaniya ba a da bukatar wannan abun ne mun zama wannan a tanbihu faɗakarwa ala annan tarbiyyata fiha kan cewa tarbiyya a tijjaniya jariyatun ala dariqis salaf as-salih min as-sadr al-awwal ita tarbiyya dariqa tijjaniya bai gudana ce akan hanyar marigaya na kirki daga jama'a farko kaga yanzu ka ce abubakar sai ya shiga tarbiyya su umar su usman su ali da sauran sahabbai ta ga wannan zamani da mutum ya zo ya ce a shaɗu Allah ila illallah wa anna muhammadu rasulullah sallallahu zuciyar na da tsarki duk abin da ake so a samu na kusanci da Allah ya same shi shi yasa da an yi mutum ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu to hankalin kafiri bai kwantawa sai ya ga ya kashe wata ba irin kalmar shahada ta ba dole yanzu kaga farko rukayen a cutar da waɗanda ba na kirki ba ai ɗan mutum musulmi ce wallahi tallahi ai sai dai ya mutu ko amma yanzu sanda zai ce wallahi tallahi shi ya san ƙarya ya kan yaudara kai ke kuma ya mu'amala da wanda ba musulmi ba ya ce mishi wallahi tallahi ya cuce shi da haka sai suna ce baka su ma wallahi tallahi haka an zai ce baka wallahi tallahi ya san kai ba wallahi in kai ka ce ba da gaske haka yau ce ka wallahi tallahi to cewa dariƙa tijaniya tarbiyyarta tana gudana a kan hanyar marigaya na kirki cewa zuciya za ta yi tsarki allah ya zauna a cikin zuciyar nan ya lashe ta da baki daya don haka ana kiyaye da zuciya haɗari da ka shiga zuciya ya ita dubu saba'in tsakanin 24 hours to an kasa shi kashi nawa kashi akwai ilahi akwai mal'aki akwai nafsani akwai shaitani haka tunani a yi ba za a yi ba a tashi ka a tashi a ce kada a ce a yi kada a yi sai ka yi dubu saba'in cikin 24 hours amma kashi hudu ne wannan tunane da haɗari na Allah wannan kuma na mala'ika ne wannan na son zuciya ne wannan na shaida ne da zuciyarka tana da waɗannan abubuwa zama ka san wannan tunane na Allah ne kuma ga ladabin da yake so kana tunanin cikin zatin Allah ko sifofin Allah ko sunayen Allah kana tunane ilahi kaga ibada kake wannan na mala'ika ne sannan kai tunanin cikin shirya wata ibada wanda yake bin Allah ne to kai kana tunanin bala'ika shi ma ibada ne wannan nasarar zuciya sannan kake shirya ba ka wani jin daɗi na halal kana tunanin ka auri wanci ko ka yi ɗinki iri kaza ko ka yi gida iri kaza ko ka yi mota iri kaza ko ka shirya abinci iri kaza wannan ba lada ba zunubi nafsu ce ka aikinta sannan kake tunanin shirya wani abu na saba ma Allah na sabo to shedan kake lokacin na ka shedan nan to kuma kowa da ga ladabin da ake so gare shi to ka rika zuciyarka ta zama tare da Allah ko da yaushe wa hasibin nafsa ma al-anfasi wal tazil khatir bil islasi to shi a tarbiyyar tijaniya zuciyarka tana raye ko da yaushe babu rakkada ba wai ka yi masallaci ba zuciyarka na kasuwa ko tana gidan banza ga jikinka na masallaci to me aka kenan da zuciya aka yi zuciyar ba ta nan da aka ganganta kiwa ruwan Allah da ita zuciya ga wa aiki da aka ba musulunci haka ba ana can wani maban kawar ba hallata yi tariƙatul asasiya wadda yake wani ita tariƙa ta asali zuciya ke zama tana raye da Allah wahiyar ita ce tariƙatul shuku hanyar godiya sanda Allah ya gani kai ma Allah halwa nawa kai Allah ya ce ka ba ka ba sannan yanzu mi kai ma Allah ya sa maka lafiya ya sa maka ma imani mi kai ma Allah da ka tashi kai ibada mi kai ma Allah ya sa ka son ibada in ma ka yi nawa mi kai ma Allah ya ansa Allah na ansa ibada kan fadalati kawai ba kan wani kyan ibada ba ko wani ya ga dama yan fadala ya ansa to da haka yi ma Allah ibada ta godiya ba wai ba ni gishirin baka manda tun da ka ibada dole Allah baka aljanna aljanna ta kace ibada da kai ta kace ni an naka ce da ka muna yin hanya ta godiya wal farahi bil mun'im da farin ciki da mai nimta da kai subhanahu yadda Allah ya ka da yana son ka ka bauta ma Allah dan kana son Allah kana son sunna ya tabbata kenan ka gode ma Allah ke war riyadatil qalbiyati na'am shi ne dalilin riyadancin kalbiyyaci hanya ce ta riyada shi ne tirenin na zuciya da zama daɗin mawa da zuciyarka da riƙe da ta kuce ta wani wuri ka malma da ka harga ka jawo ta ka dankwashe ta dai wani allah subhanahu wa ta'ala la ala dalilin umra ba kan ita dalilin wadda ba wannan ba ɗaya allah ta stambata ha wasu ala ala tasdiq biha man ba da kurun talasati wanda waɗanda suka zo bayan karnonan na guda uku ɗan kurun kalli sun ballazi ne lunau musamman da zai ne lunau waɗannan duka kurun guda uku suka ta suna raye ba sai an wahala ba a ce za a raya su dama raya su ille kawai a ci gaba da sha'ani da Allah subhanahu ta'ala to bayan waɗannan zamunna guda uku sun wuce abubuwa waban kaurabu sun yawa cikin zuciya da haka nan ba ta da tsarki to sai a wahal da ita a kimata abin da ta kaso a sa ta bai Allah ko ba ta so a raba ta da mutane a yi kaza a yi kaza ba jin daɗi a in ta yi tsarki ta koma ga Allah to shi ke sai a ci gaba da abin da ake to da ba an ka ciri wannan saboda abubuwan da suka faru na zamani shi ne wanda ke bayan ƙarnon na uku sun kaɓo bugar da ya ci daga hanyar magabata da kitabu wa suna wasu tsara ala tasdiki ba sun kai islahi a kan shigar da mutane hanyar allah da bin waɗanda ka koyo za a ce sai ka su lati fati dubu lokaci kaza sai ka yi kaza so kaza sai ka yi raka a kaza duk kokowa aka da nafsu ta yadda ta zama ta allah nazaran sun kayi waɗannan abubuwa suka yi islahi a kansu don duba lima ƙataratul awaridul wakatiya don abin da ka bijirowa na lokaci ya hukunta a yi haka in ba yi haka nan ba to ba za a samu haka nan ba to a yi haka nan don a samu haka da za a samu haka nan ba a yi haka nan ba ba dole bai sai an yi haka nan wahiyar ɗariƙatul mujahadat ita ce haidu sun ka zaɓa hanyar ba da matuƙa ƙoƙari kana son saduwa da Allah eh to zo ka dage wannan ne na jahadu fina la na hada na sunna wa inna Allah la ma'al muslim zo ka yi da gaske ka gwada allah ka ka so ba can abinci da rana sai azumi ba zuwa kasuwa ba wata harka babu dariya babu hira ba sa kaya masu kyau babu wanka babu wanki babu aski babu yankan kumba da ganin ka an ga dodo ciji yanzu ce ta yi kyau wanda shi ke nan wata ta kawo ɓangar taure su da ƙadar radiyallahu anhu makaranta bayan an daɗe ta zo ganin ɗanta ta gamu da shi ƙofar gida ƙila ba ƙazuwa ya kai ɗaya hihihi ba lahiya babu kyawun gani ta ce da allah ka yi wurin shehu ko da ya kai ta wurin shehu sai aka iske shehu na cin naman kaji na tara kasuwa sai ta kasa wuce yanzu aka raba kallawa abinda kaka ce annan kan ban ɗana yawa ta kama shi ina batun na allah sai ce ma yaro zo ya zo ce haɗa man ƙasar da na kasa ya haɗa ce komi bi izinin layi sai kala kawai ta tayar tuwa ita nan sai ce son ɗanki ya kai ga haka shi yasa na bar shi haka in ya kai ga haka shi ta abu da ta ce na tuba shi na tuba a kana almajirin ka sabon shiga a ce kai ne in ka shadda kai ne koyi kai ne cin nama kai ne kaza ba ka ce sai shinka sai tuwon shinka sai doya to yau za a kai ba ka zama shi wa gane daɗi haka so kai ta cin daɗin ka in ka gaba ka samu sai bai hanyo sai zarga da sauransu ya ga an lalace ke in Allah na in Allah bai son ka ka kama hanya ta bai son ka sai jarabe ka da son girma da son duniya kun raba hannu da Allah duk wahalar da haka zai baka girman zai baka duniya amma dai dama ba Allah haka bi dama ba ruwa Allah da kai Allah ya kiyaye hanya ta ba da matukar kokari wal mukabada da fama da gogayya da wahala war riyada da riyada training albadaniya na jiki ba na zuciya ba wa farkun bainahuma tsakanin riyadar jiki da riyadar zuciya akwai bambanci kwarai tsakanin su ba ɗaya suke ba bayan da sai da fil'ula sayirin ka tafiya ka zuwa allah ga hanyar farko sayirin kuru tafiya ce ta zukanta da rahun sukutan makamun shi da siru na sayirin fil majalis fajaban da sayirin tulusin ya shabu da sukura to masu tafiyar zuciya ke kakanan da mutum ma ta yi filmulki wani malakuti a ta ya yi nisa amma kai kana ganin kwanan tare ko da irin rijalin diwan za a ganin ku zo kuna ta harka ku amma ana ci ana miji da shi da gare shi kai ba za a gani ba saboda zukata ta aiki wani saniya hanya ko ta yi ta mujahada da mukabala da riyada badaniya sai lafda ta iya ce ta jikunkuna jiki ka aiki ba zuciya ba wa ma'luma anna al-ahamma alladhi alayhi al-madar fi tariq al-wusul ila Allah ta'ala huwa sayr al-qulub bin nazar fi ahwal al-qalbi wa ma yusbihu wa ma yusibuhu ala sanad al-i'tidali wa at-taqyid fi al-shari'ah al-mutahhara wa sunnah al-sharifah al-munawwara la ala at-tadyiq ala al-lafz bil-taqashshuf والاستخشاب في المعكة والملبس والكد والتعب من غير التفات إلى أهوال القلب على الحد الذي تقرر yace abin da ko sananne ce abin da ya muhimmanci wanda madogara da majuyar dukkan abubuwa akan hanyar saduwa zuwa ga halar Allah ta'ala shine tahiyar zukata ba tahiyar jiki ba inna Allah la yuhilla amalikum ko wala tudu la qulubukum Allah ba ruwa ne da jikinka da aikinka na ruwa Allah da shi zuciya ka bi kuma hadari zuciya tana ga hannun shi Allah tana ga hannun shi sai dai yace bi yadin rahmani Allah bai rahama shi ya riga da zuciya da abin take ciki shi ka sata kuma ya sani da ka baka ba Allah wani na'am abin nuhi shine tahiya ta zukata ba tahiyar jiki ba to ya ake tahiyar zukata shine ta wajen dubawa da kulawa da aiki cikin sanin halayen zuciya da kuma abin da ka gyara zuciya da abin da zai bata ta akan hanya ta itiyaji ita shine alwasadiyya kada ran kada hal don takamanci gyaran zuciya kai an nan tukun-tukun da rai kullum kuka kullum kaza har yau dai jikin da yawa hanya madaidaiciya matsakaiciya ina aka samu ta bin tafarkin da muhammad akan hanya ta daidaituwa da kuma da baibaituwa da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsarki a tsarkakewa da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharifa al-munawwara da zama duk abin da za kai kakka hita daga shatawa annabi Muhammad ba wai akan kunta ta mare ba binta kashi da hikigewa kana wai kai a cike na Allah ba ka motsawa a kanin shiru yunwa ba ta kusa kashe ka sannan baki irin kazan kazan a ba shi aka muni ba wal istinsha da neman kausa samun rai a wajen abinci ba kacin mai daɗi da wajen tuhahi ba kasa mai kyau walkaddi da wahala wata da wahala ne min galita fatan ba da waiwa bai la a hawa ne kan zuwa ga binciken halayen zuciya alal haddin da bi tattala a kan haddin ne da ya tabbata to wai na ma'asarar man ba da zuwa talata a tasalik bin ɗariƙatin saniya لما كسرت الأهواء كل ما كسرت الأهواء وتشعبت الآراء su mutanen alƙuru da suka zo bayan ƙarnin tabi'u tabi'i da ya wuce to dami da sun kama waccan hanya ta magabata sun ka tsiruwar ga hanya mai bakan wahala yace sun zaɓi wannan ne hanya ta lokacin da soye-soye zukata suka yi yawa ra'ayoyi suka bambanta suka rarrabe sabbi ana ta sau don gudun duniya to sai ya zama daga baya ana ta sau don biɗan duniya ba ga abu ya lalace an yi ta sau asali don a guji duniya to sai haka kuma ana ta sau don a biɗi duniya al'akalu biddini wa bin shafa'ati da suka ga haka to a karkara wannan cikin zuciyarka sai an bi ƙaƙe da zartuttuka ai ta guganta hatta goge ta koma tas sai a koma irin wacce hanya fasa hannu bai zalika suka nemi taimako da shan wahala alata da yi da a kan tsarkake zuciya wata suke ta tsarkake ta dai liyasta ni da kalbu don zuciya ta yi haske wai ta hana su min kuduratul hawa ya tsalkaka daga gurbace-gurbacen bin son zuciya kada hazzaru ba a zalika duk da haka kuma ba su baka sakyau suka ce kakka yadda kuma ka wuce gona da iri shi da su tsoratar tare da haka milal gulu daga zurfafawa fi cikin ita tarbiyya ta zuciya bil khuruji hakka kai da ita an haddin ittiba ila haddin ibtida ka hita daga iyakar biyayya ga annabi sallallahu alaihi zuwa ga ka kagi ta ka hanya in ka bi hanya annan sassuwa komi kyanta ba ruwan Allah da ita da haka nan ka tsaya kakkare da ƙoƙarin magabata a tsaya nan to in ba a kwaɓe ka ba sai ka aza abin ƙwarai ne haka wuce gona da iri komi ƙoƙarin da kanta ka shi ke makwacin ka gona ka san ka bi da jidani tunda da an ce wurin kotu da an ce ya shiga rashin izini ko za a magana sai babu ta a ce gidan yari shi shigar rashin izini ba ya shiga gona ta ko gidana ba da izini ba to komi za a yi na binciken gaskiya da kokara da sai ba kai mutum gidan yaro to gidan yaro ko halara Allah shi da akai kaudin shaida a tura a ba ta da haka so ba ka ka gashi Allah ya kiyaye آت الفاتح